Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a dan ci gaba da karatun wannan littafi na al-fiqhul muyassar fi dawil kitab was sunna na idad nukhbat min al-ulama. Mala yace awwalan kitabut tahara kun gani ko sai fara da kitab kitabut tahara kenan kitab wanda zai magana akan at-tahara tsarki duka ya shiga da tsarki da alwala da tsoronsu wa yashtamilu ala asharati abwab ya kumshi babobi guda goma albabul awwal babe na farko fi ahkami at-taharati zai magana akan hukunce-hukuncen tahara tsarki kenan wal miyahi da ruwa wafihi idda wafihi iddatu masail a cikin shi akwai mas'aloli masu yawa al-mas'alatu al-ula mas'ala ta farko karkashin mi albab albab shi yana karkashin kitab sannan masail suna karkashin albab kun gane ko kenan a ƙarƙashin wannan babin da zai magana akan hukunce-hukuncen tsarki da ruwa akwai mas'aloli al-mas'alatul ula mas'ala ta harko fit ta'rif bit tahara ma'anar tsarki me ake nihi da at-tahara wa bayan ahammiyatuha da kuma bayanin mahimmancin tsarki wa aqsamuha da yanda kuma tahara tsarki ya kasu ko na farko ahamiyatu tahara wa aqsamuha mahimmancin tsarki da kuma kashe-kashen tsarki na daga abin da ke nuna mahimmancin tsarki hiya miftahus sala at-tahara dinnan shine mabudi na sallah shine mi mabudi na sallah ana buɗe sallah ne da mi da tsarki in babu tsarki to babu wannan sallah wa akadu shurutiha kuma shine mafi ƙarfi na daga sharuɗan sallah cikin sharuɗan sallah sharaɗi mafi ƙarfi shine mi at-tahara wa shartu labudda an yataqaddama ala al-mashruti sharaɗi babu makawa ya gabaci abin da aka sharɗanta tsarkin a kan shi kenan an ce ma'ana sharaɗi ne na sallayin mi tsarki kenan dole tsarki ya gabaci mi sallah saboda tsarki shi ne a shart sallah kuma ita ce almashruf ko an sharɗanta yin tsarki don mi don sallah kenan dole sai an samu sharaɗin sannan a samu sannan a yi ita sallah wannan ke wa taharatu ala qismaini tsarki ya kasu kashi biyu alqism al-awwal kashi na farko taharatun ma'anawiyatun akwai tsarki na ma'ana wanda shi tsarki ne na ma'ana ba a ganin shi ba a iya taɓa shi wahiyar taharatul kalbi shi ne tsarkin zuciya ya zamanto zuciyarka zuciyarki zuciya ce tsarkakakkiya mina shirki daga shirka ba shirka shi ne haɗa Allah da wani ko kuma bauta ma wani wanda ba Allah ba a cikin zuciyarki ya zamanto babu wannan tunanin wal ma'asi da kuma sabo dukkan dangogin sabo ya zamanto babu su a cikin zuciyarki zuciyarki ta tsarkaku game da waɗannan kai kai kenan dole ya zamanto wannan shine tsarki na ma'ana kuma shine na farko shine tushe ya zamanto zuciya babu shirka tare da ita sai mai sai tauhidi babu wani dangogin kuma sabo tare da ita wa kullu ma rana alai da kuma dukkan abin da ya tsatsa akan zuciya ya zamanto babu shi duk abin da ya tsatsa na dauda sabo ya zamanto ya tsarkaku zuciya ta tsarkaka daga wannan wani a hammu min tsaharatul badani wannan tsarkin na zuciya ya fi mahimmanci daga tsarkin jiki idan zuciya ba tsarkakakka ba ce ba don an tsabtace jiki banza ne farkon abin da ya kamata a tsabtace a tsarkake ita ce zuciya saboda zuciya ita ce magudanar komai innamal a'malu bin niyya ayyuka suna tsarkaka suna samun karkuwa ne gwargwadon niyya kenan in ya zamanto babu niyya mai kyau kenan ko an yi aiki da jiki banza ne wala yumkinu baya yiwuwa an ta tahaqqaqa taharatul badani tsarki na jiki ya tabbata ko kuma ya samu ma'a wujudi najasar shirki tare da samuwar najasar shirka matukar akwai najasa na shirka a cikin zuciya to bayyuwa a samu tsarki na jiki ko da kuka ga mutum ya yi wanka ki tsaftace ki abin nan matukar akwai shirka tare da ke wannan banza kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuna najasun kawai mushrikai na jasa ne me ake nihi ma'ana zuciyarsu zuciya ce wadda take mai dauda ba ana nihin najasa ne ba a cikinsu a'a ana nihin nan na zuciya suratul tauba aya 28 wannan shi ne kashi na farko na abin da ya shahi tsarki tsarki na ma'ana shine tsarkin zuciya ya zamanto zuciya ta tsarkaka daga shirka ba shirka ba dangogin sabo ko kuma dukkan abin da yake mai tsatsa a kan zuciya alƙasmu sani kashi na biyu a taharatul hissiya tsarki na hissi wanda ana ganin shi ana iya taɓa shi ana iya sunsunawa ana iya jin iska in ɓangaren ruwa da sauransu وسيأتي تفسير القول فيه fayyacewa daki-daki na magana a cikin wannan zai zo in jimalan fil astur taliya a cikin ma'ana suturori masu zauwa ko wannan an nuna muku mahimmancin tsarki da kuma kashe-kashen tsarki tsarki na da mahimmanci na daga cikin abin da ke nuna mahimmancin shi cewa shine mabudin sallah kuma shine sharaɗi mafi ƙarhi sannan kuma tsarkin ya kasu kashi biyu akwai tsarki na ma'ana shine tsarkaka zuciya daga shirka da sabo da dukkan abin da yake mai tsatsa a kanta kashi na biyu sai at-taharatul hissiya tsarki wanda yake na hissi wanda ana iya ganin shi karara mutum ya zai yayi bayan gari ko ya bawali ya tsarkaka daga wannan ya zo yi arwalla da ruwa da sauransu duka yana iya jin iskan ruwan yana iya ganin launin su da abin da ya kama da haka to yanzu sai menene ma'ana abin da ake ce ma tsarki ta'arifuha ma'ana ta'arifi na shi tsarkin wa hiya fil lugha a yaren larabci idan an ce at-tahara ana nihin an-nazafatu tsabta wan nazahatu da kuma tsarkaka min al-aqdari daga kazamta shine ma'ana at-tahara da larabci tsabta da tsarkaka min al-aqdari daga kazamta wa fil istilahi a kuma ka'idan malaman fiqhu rafa'ul hadathi wa zawal al khabath doke hadasi da gushewar khabasi dokewar hadasi shine kazamta wacce ta fito daga jikinki bawali ko bayan gari ko abin da ya kama da wannan shi ake ce ma hadas idan wannan abin ya faru mutum ya kawar da shi ta hanyar sa ruwa ya wanke ko kuma ya yi istijmari wa zawalil khabasi da gusar da khabas khabas shine najasa wacce ta taba jikinki ko kuma tufanki ko wurin da zaki yi sallah ma'ana ba da gare ki ta fito ba shine ake ce ma khabas to shi ma wannan idan ya faru a gusar da shi ko to wannan shine ma'anar mai at-tahara a yaren larabci da kuma at-tahara a istilahi na malaman fiqh me ake nihi da rafa'ul hadith malati wal muradu irtifa'il hadath abinda ake nihi game da daukewar hadasi shine izalatul wasfi gusar da wani siffa alwasfi gusar da wani abu wanda yake mai siffa almani'u min salati wanda yake hana sallah in an ce alwasfu kenan abin da yake sananne ne kaman bawali ko bayan gari izalatu ma'ana a gusar da shi saboda shi wannan almani'u min as-salah yana hana sallah ne ko bisti'malil ma'i shine ai amfani da ruwa wajen gusar da shi fi jami'il badani a cikin dukkan jiki in janaba ce dukkan jiki a wanki a yi wanka kenan in bawali ne ko bayan gari ne a gusar da shi daga jiki a sa ruwa a wanki in kanal hadasu akbar in hadasin babba ne shine janaba dukkan jiki za a wanki wa in kana hadasan asghar in kuma karamin hadasi ne shine bawali ko kuma bayan gari yakfi mururahu ala a'da'il wudu'i ya isa ma'ana a biyo da ruwa akan gabubuwan alwala ko bayan an yi tsarki sai a wanke gabubuwan alwala beniyatin da niyya ya isa amma in janaba ce fa dukkan jiki sai an wanke amma in ba janaba ba ce bawali ne ko bayan gari kika yi bayan kin tsarki yanzu kawai sai ki zubo da ruwa mururuhu ma'ana biyawa da ruwa ala a'da'il wudu'i akan gabubuwan alwala huska hannuwa kahuwa da shahakai ko biniyatin da niyya shine mutum ya daura niyya wa in faqada al-ma'a in kuma mutum ya rasa ruwa babu ruwan da za a yi wannan tsarkin da su aw ajaza anhu ko ko ko a ya kasa amfani da ruwa akwai ruwan amma ba ki iya amfani da su saboda wani rashin lahiya wanda baya bukatan ruwa to anan me zaki shine sai aka ce ista'mala sai mutum ya yi amfani da ma ya nubu anu abin da ke zamantowa maimakon ruwa menene wa huwa tura shine turbaya ko ala sifatil ma'amur biha mutum zai yi akan siffar da aka yi umarni a yi ita taimama yana sai mutum ya yi taimama shar'an a shar'ance yana in babu ruwa wanda za a gusar da wannan yana sai mutum ya yi amfani da turbaya ya yi alwala akan siffar da aka yi umarni a yi ma'ana ya yi taimama ya amfani da ƙasa ya yi taimama ala siffatil ma'amud biha akan siffar da aka yi umarni na ita taimama shar'an a shar'anci mala ya ce wasa ya ce zikiruha in sha Allah ambatan taimama zai zo in Allah ya so fi babin tayammumi a baban taimama wal muradu bi zawalil khabas abinda ake ne da gusar da najasa wadda ta taba jikinki wadda ba daga gare ki ta hoto ba ai zawalun najasati gusar da najasa min albadani daga jiki in ta taba jikinki wasaubi ko tufa wal makani ko kuma wurin da zaki sallah ko wannan shi ne ko fattaharatul hissiya ita kuma tsarki wanda yake hissi ala nau'ayin shi ma kashe biyu ne taharatu hadasin tsarki na hadasi yana wanda ya fito daga jikinki wa taftasu bil badani shi wannan ya keɓanci jiki ne kawai wa taharatu khabasin da kuma tsarki na khabasi shine najasa wadda ta taba jiki ko kuma tuha ko wuri wa takunu fil badani shi khabas yana kasancewa a cikin jiki wasaubi da tuha wal maka da wurin da za a yi sallah amma shi taharatul hadath shi ya shahi jiki kadai bai shahi tuha ba bai shahi wurin da za a yi sallah ba amma khabas ya shahi jiki ya shahi tuha ya shahi kuma wurin sallah kenan dole mutum ya duba in akwai najasa a jikinsa da tuhansa ko tuhansa ko wurin da zai sallah ya gusar da shi wani shine ake ce ma taharatul khabas wal hadasu ala nau'ain wanda da shine zamu rihe hadasi shi nau'i biyu ne ko menene hadas shine ma'ana tsarki na jiki abinda ya fito daga jikin mutum akwai hadasun asghar karamin hadasi wa huwa ma yajibu bihi alwudu abinda arwalla ce kawai take wajiba da shi ko in mutum yayi bayan gari ko yayi bawali abinda yake wajiba shine yayi arwalla ya sallah wa hadasun akbar da kuma hadasi babba shi kuma wa huwa ma yajibu bihi alghusl abinda wanka ne ke wajaba a kansa ko kenan shi taharatu ma'ana hadasun akbar shi dole sai an wanke jiki gaba daya amma hadasun asgar shi kuma ya shahi alwala ce kadai wal khabasu ala salasati anwa'in khabasi kashi uku ne khabasun yajibu ghasluhu akwai najasa na khabas wanda yake wajibi ne a wanke wa khabasun yajibu nadahuhu akwai khabas shi kuma wanda yake wajibi ne kawai a yayyafa ruwa ba sai an wanke ba wa khabasun yajibu masuhu da kuma khabas wanda shi shahe shi ne shahewa ne kawai ya wajaba ba magana a wanke shi ko kuma a yayyafa masa duk za su zo ruwa ne ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله